بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na asabar sha hudu ga watan rabi'in al'awwal hijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin da biyar ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi abdal al-qism al-awwal الرد عليه في كتابه ثم هتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي ميسا كياد الخير ba manta ba malam yana kan yi mana bayani dangane da irin yanda banda sahabbai to 'yan shi'a sun kai matuka wajen sukan malaman ahalus sunna kuma idan aka ce malaman ahalus suna ba duka gaba ɗaya suna zagi da cin mutunci tun da kan tabi'ai atiba'u tabi'in da tabawul atiba ka hada har zuwa wannan zamun nan duk wani malamin da ya fice da taimaka ma al'umma su fahimci yadda za su bauta ma Allah to suna ƙoƙarin zagi da cin mutunci da ɓatanci gare shi wannan addininsu ne shi ne ma ya fara buga mana misali to a ciki in ba manta ba ya kawo mana cewa warawa shazukuni bi tariqaini annahu qatala gulaman lahu wannan ana mal imamu zuhuri kazafi ne imamu zuhuri tabi'i ne malami fitacce masani wanda aka san shi da tsoron Allah amintacce amma suke danganta wannan karerai da suka da ɓatanci zuwa gare shi Allah maɗaukin sarki ya sauwaka to shi wannan shazakuni ɗin mala ce huwa abu ayyub suleiman bin dawud bin bishir bin ziyad al-munkari al-basari al-ma'aru bishazakuni mala yace min ahlil basara wannan yana daga cikin mutanen basara qala sam'ani sam'ani ɗin shi'a ya ce, Mun gano wannan, sam'ani sauri namu, malin sam'ani ya ce, Yutta hamu bishirbin nabis, an tumce shi da cewa ɗan giya ne, kun gano wannan, ɗan giya ne. Wa gairu zalika da ma fasikanci wanda ba wannan ba, wa kana yutta hamu bi wadda il hadis, ana tuhuman shi da ƙirƙiran hadisan ƙarya yana wa manzan Allah ƙage. وذكره البخاري وقال الإمام البخاري يا أما شيء هو أضعف عندي من كل ضعيف بخاري يتي رونين شي يا أرما duk wani mai rauni da ka sani a duniya to shi shaza kuni ya girme shi wajen rauni wa qala abu abdurrahman an-nasa'i abu abdurrahman an-nasa'i yace huwa laysa bisika yace ba mutumin kirki bane ya rasu hijira na da shekara 234 ka duba littafin al'ansab a jizi na uku shafi na ɗari uku da saba'in da ɗaya yawa mun gano wannan da kyau ko? to shi sha zaku ne kun ji inda ya shashata ta yana ƙoƙarin cin mutuncin bayan Allah na ƙwarai a shi shi malanga yake yi wa minhum mala ya ce daga cikinsu waɗanda 'yan shi'a suke zagi da cin mutunci da ɓatanci akwai sa'id ibn al-musayyib Sa'id ibn al-Musayyib faqihul Hijaz Malai ce babban malamin fiqihu ne na Hijaz Rawa Abu Ma'asharin ɗaya daga cikin malaman Shi'a suka ce Abu Ma'ashar ya ce ta'abba min huduri janazati Ali ibn al-Husayn wai lokacin da Ali dan Husayn ya rasu wai sai dan musayyib ya ƙi zuwa sallan gawan wa huwa ibnu naqil hazad din kuma shi aliyu ɗan hussein kowa ya san ɗa ne na wanda shi ya kawo wannan addinin ya rasu kuma ga ce wai shi sayid ɗan musayyib wai ya ƙi zuwa sallan jana'izar shi mala ya ce wa mahamudun indi sa'irin musulmina mala ya ce wa mahamudun kuma abin yabo ne inda sa'irin musulmina a wajen sauran musulmi gaba ɗaya shi aliyu bin al-hussein ɗin wa ƙala ya ce raka a ta ni wai sai ɗan musayib ya ce shi da ya je wannan jana'izan to gare ya raka a bi shi ne raka a ta ni a habbu ilayya min hudura aliyu bin hussein wai da ya je majalisun aliyu ɗan hussein ya halarci karatun shi to gara ya zauna ya nafila raka a bi ya fi mashi kun gano wannan da kyau ko ko da ya je jana'izan aliyu ɗan hussein to gare ya zauna ya nafila raka'a biyu kuna fahimtar wannan da kyau wannan in an faɗa wa mutum aka ce ji kan manzan Allah sai ya ɗauka gaskiya ne maganan tambayan anan ina isnadin ta ina ta tabbata ƙarya ne aka yi mashi kuma kowa ya san sa'id dan musayyi mutumin kirki ne kar ku ɗauka 'yan shi'a wai sahabbai kaɗai suke zagi don wanda ya zagi sahabi kana tsammanin zai raga ma wani malami kaji yadda suke musayyib dan musayyib shi yasa kamar yadda na faɗi mu wallahi ba mu taɓa ji a musulunci a rayuwa ma gaba ɗaya inda ake zagi da cin mutunci da ƙarya da ƙage ga malamai in ba wajen yan shi'a ba mu taɓa jin wannan ba wa minhum mala ce daga cikin su akwai Khalidul Wasiti Khalidul Wasiti rawa yace aljannatu wan naru yakhribani suka yi mai ƙarya suka ce wai ya ba da fatawa wai aljanna da wuta za su rushe gaba ɗaya za a waye gari wuta ta rushe ta watse ta mutu ma ba ta kun gano wannan da kyau kallai irin wannan maganganun ƙarya wai wuta da tsere yan wuta za su gudu gaba ɗaya wuta za ta waye ba ku san khalidul wasiti ba wa minhum daga cikin da yan sha suke zagi akwai mansur bin mu'tamir kana shartiyyar li hisham bin abdul malik suka ce dan doka ne dan sanda ne na hisham dan abdul malik domin duk abin da suka san suka kallo ni suka danganta mashi mutane za su kyamace shi to shi za su danganta domin mutane su ce wani ba mutumin kirki bane kawai so fatansu shine in ka ji wani ba mutumin kirki bane za ka halarci wajen karatun shi ka amfana a'a to sun su bukatun su ta biya su bukatun su ta biya kawai Allah ya sauwaka mala yace wa minhum sa'id ibn jubair daga cikin waɗanda in sha suke zagi akwai sai dan jubair kowa yake karanta tafsirin yajin sai dan jubair ai bai kana ala ata'il khayli fi zumratul hujjaj wa takhallafa anil husayn wani lokacin da husaini zai tafi in shi'a su kashe shi a karbala wai sai ya ƙi zuwa shi sai kawai ya koma ya haye cikin dokunan da aka raba mutane za su tafi aikin haji kawai sai tafi aikin haji ya bar husaini aka je a kashe shi don da gaya mutumin da ya majikan manzan Allah tawaye a cikin tawayen ne aka je aka kashe shi to shi kenan jama'a za ji suna ƙaunar wannan mutumi za su ji ba su san shi to su abin da suke so kenan a waye gari kawai mutumin kirki ƙarya ne suka yi mashi duk waɗannan malaman jama'a za a zuwa karanta tarihinsu mutum ma ya ce wai karanta tarihin sahabbai da tabi'ai bai da mahimmanci bai ma sa abin da yake yi ba sau da addinin da ke takama da shi akwai wanda sun sha dare sun yi rubuce-rubucen ƙarerai da ɓatanci sun gama ɓata mutanen kaf ina fatan mun gano wannan da kyau in aka zo maka da wannan maganganun ya za a yi ka kari gano wannan jama'a tauhidi za mu fara karantar da mutane domin a samar da security dangane da ibadan da kake yi duk abin da aka koya maka ka kware a kan shi in kuma ka bi waɗannan abubuwan kuma ka bata ko me yi yasa wajibi ne cikin tarihin sabai da ake yi za a ware lokaci kuma a rika yin tarihin tabi'ai don dole a san su don su ma tabi'an ai ba barin su aka yi ba su ma dagin su ake yi da na so mu zo maɗanji ɗaya biyu uku ɗaya biyu uku ɗaya biyu uku na abubuwan da aka faɗi game da waɗannan mutanen kirki na yabo sai na ga dacewa ma yanda ake karanta ta ake ɗauka to to haka za a zo a karanta tarihin waɗannan bayan Allah a ɗauka irin yadda ake ɗaukar na sabai a kasusuwa ɗan mutane su san su nan jin su kawai kake kana ɗauka wai malamai ne irin na islamiyya ko malamai ne irin na allo ko na zaure waɗannan sun wuce diyan da kake zaton su ina fatan mun gane wannan da kyau kamar sa'id ibn al-musayyib ko nan nan qawaidi ka karanta zaka ji an ce maka akhirul mutaqaddimin ne amma ji ƙaryan da aka yi mashi saboda an san idan ka yadda da sa'id dan musayyib to magana ya ƙare ilimi ya gama tabbatuwa shi din nan fa malamin malamin imamu malik ne amma kalli magana da ake gaya mai zaka zo ka ji magana da suka faɗi kan imamu malik din kafin aje ko ina ba 'yan shi'a ne suke marabta 'yan ɗariƙa na marabtan 'yan shi'a masallatansu ba suna ganin a tafi tare su 'yan uwan juna ne za ka zo ka ji abin da suke faɗi kun gano wannan da kyau ku a kan su faye jimilla kuma Allah ya tsare mana imaninmu mala ya ce wa minhum alhassanul basari daga cikin wanda suke zagi akwai hassanul basari amma nan za ka ji abdul jabbar ɗan nasir kabara yana karanto salsalansu na ɗariƙan ƙadiriya har da Hassan albasari kuma yake ƙarya yake cewa wannan isnadi sikatin ne sikatun an sikatin ka bayyance wannan da kyau ko amintacce daga amintacce to ga 'yan shi'an da ke gayyatan ka kana zuwa zariya suna baka usbu'ul wahada kana surutu kana yabonsu sun karya ɗaya daga cikin isnadinka saboda isnadinka a wannan ruwayan 'yan shi'an ya mutu goban sun gayyace ka kaka ƙara karanto wannan isnadi kaji ko abul jabbar jama mun gano wannan nake ku saboda da ya kawo almajirin sayyidina ali a cikin isnadin shi hasan al-basri ne to bari ku ji abin da in shi suka bude kan hasan al-basrin ka ya kai abul jabbar shi yasa haɗin gwiwan da kuka yi da yan shi'a kana yaudaran ƙadiriya cewa kai ɗan ƙadiriya ne to asirinka ya tonu wai kharaja ma'abun al'ash'ar wai shi hassan albasari ya je ya mara ma ɗan ash'as baya wata khallafa an al-hussein kuma ya ƙi bin sayyidina hussein yaƙi wa kharaja fi jundil hajjaji ila khurasan sanda hajjaj zai kai yaƙi iran wai da shi aka ji kun gane wannan wa fi usman kuma yayi magana dangane da sayyidina usman yace qatalahu kuffarun waɗanda suka kashe Usman duk kafirai ne. Ka san su a wajen 'yan shi'a waɗanda suka kashe Usman mutanen kirki ne suka cancanci yabo. To wai an ce Hassan Basir ya ce duk waɗanda suka kashe Usman to kafirai ne. Fana saba jami'al muhajirin wal ansar ilan nifaq kuma ya ce dukkanin muhajirun da al'ansar munabakai ne kaji 'yan shi'a. In ya tabbata ya faɗi ba sun samu abin da suke so ba su sun ce sun yi radda sai wani ya ce munabakai ne ba ƙari ba ne kawai. kuma ƙariya ne Hassan al-Basri bai faɗi wannan ba amma sun san in suka faɗin maka wannan magana cewa Hassan al-Basri ya ce dukkan muhajirai da ansar gaba ɗayansu munafukai ne to za ka ji daɗi ka ce to Hassan al-Basri ba mutumin kirki ba ne shi ma yana zagin sahabbai sai aka faɗi wannan magana don a yaudare ka ya kai ahlus sunna Hassan al-Basri babban malami ne amintaccen malami ne nagartacce kaji abin da suka bade a kan shi wa minhum daga cikin wanda ƴan shiya suke zaki akwai masruq bun ajda'i mala yace wa murra alhamdaniyani lam yakhruja ma aliya ila ila ma aliyin ila siffin wai ba su fita yakin siffin da sayyidina ali ba bal akhaza ata'ahuma minhu kuma yana yana masa albashi a gwamnatin shi wa haraba ila Qazwin sanda zai je Spain sai suka tsere suka je Qazwin suka zauna wa kana masruq yalil jisra bil basra li abdul ubaydillah ibn ziyad ya khuz lahu al muksa suka ce shi kuma masruq ya je yana tsaron toll gate na ubaydillah dan ziyad yana an san mashi rabanu a wajen jama'a kun ji sharri kawai malam da kage irin na 'yan siyasa wallahi haka suke musu su ci mutuncinsu ba da karere da kage a kansu in ka karanta ka ji sai ga shi waɗannan ba mutanen kirki ba ne to za ka zo ka ji da ƙarshe in waɗannan suka zo ba mutanen kirki ba to duk addini ne kake ba na kirki ba ne su suka ruweto addinin gaba ɗaya da ilimin addinin kuma su ne suka tabbatar maka da addini mai kyau a gama maka da sabai kuma aka sauko ƙasa aka rushe don tunaninku 'yan shi'a za su yi kace-kace da sabai ne su bar malaman sunna ai ba zai yiwu ba malin yake cewa wa minhum ka'abul ahbar hadda ka'abul ahbar su bar shi ba wai darabahu abu dharri bi mihjanihi abu dharri ne yasa kwagire ya kwala mashi fasajjahu sai fasa ma ka'abul ahbar kai wa qala lahu yace ma kharajtu al-yahudiyya min qablika mun gani ya ce kafin kai ban taba fito da wasu al'amari na yahudanci ba kuma da annan ɗana muku yanzu kuma sai abin ya zama na duka kun gano wannan da kyau ku wannan fa ƙarya ne yanzu su shi'a da abla ɗan saba ya kawo masu yahudanci har a zo a kabul akhbar mutumin kirki kun gano wannan da kyau ku shi ma ba su bar shi ba wa minhum ibrahimun nakhai aho annan na ga muku yan shi'a nan da suke kuma kun ce a yan goyo ne za ku ci ibrahimun nakhai wai ta khallafa anil Husaini shi ma bai je ya raka Husaini kusa abin da suka dauka lokacin da Husaini gaba ɗaya zai je Karbala cin da sun mai shigo shigo ba zurfi duk wani malamin musulunci ya bi shi in aka je a hada su gaba ɗaya duk a kashe su bukatun su ya biya kun gano wannan da kyau ko duk wanda ma yake garin sa can bai san ma sun gayyaci Husaini ba to shikenan sai a ce in bai je ba shi ma kuma duk ƙarya suke yi Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa kharaja ma'a ibn al-ash'ab kuma ya fita da ibn al-ash'ab za ku zo za mu karanta wai me ya faru ne suke cewa wa kharaja ma'a ibn al-ash'ab wa fi jaysh abdul ubaydillah ibn ziyad kuma ya shiga cikin rundunar ubaydillah dan ziyad ila khurasan wanda iran da larabci ita ce khurasan wa ya fita wannan yakin amma kuma bai bu husaini ba wa minhum abu ishaqa as-subai'i kun ji ko abu ishaqa as-subai'i wai kharaja ila qitalil Husaini alaihi salam wai ya shiga cikin rundunar da aka yaki ma Husaini duk wannan sa kawai isnadin ina isnadi ya inganta kalli bayan Allah na kwarai ana zagin su ana cin mutuncin su shi yasa dole a zo a karanta tarihin mutanen nan don musulmi su san su yanzu waɗanda suke muku bayanin yan shiya na zagin sahabbai suna gaya muku suna zagin sa tabi'ai da atba'u tabi'in da malaman musulunci ko wannan wajen ma mutane ba sa waiwaye su magana akan shi kawai ka tsaya kan sahabbai sai a shiru a ƙarƙashin ƙasa kuma suna bin mutane suna cin mutuncin waɗannan bayan Allah suna faɗin maganganun da suka gada ma. Allah ya sauwaka. Wa minhum ash-sha'abi daga cikin wanda suke zagi akwai al'allamatu sha'abi wai kharaja ma ibn al-ash'as shi ma fita da ibn al-ash'as wa takhallafa an al-husayn yayi zaman shi a gida bai bi Husaina ba wa asnada shazakuni shaga kuni bai tsaya nan ba sai da ya danganta annahu saraka min baitul malin mi'ata dirhamin fi khufiyatin wai ya lallaba ya shiga baitul mal wai sha'abi ya saci dirhami 100 wai sha'abu barawo ne kun gano wannan da kyau ko kaman fa yanzu ne kai dan dariƙa da kake goyen bayan su wani yazo ya zauna ya ce dahin rubuci barawo ne zaka yadda jama'a mun gano wannan da kyau ko kuma sai a ce nawa ya sata wai dubu biyu sai ya ce ko dai baka san dubu biyu ba ko baka san ɗahin rubuci ba ina fatan mun gano wannan da kyau don malami irin wannan ya fi ƙarfin miliyan ɗari biyu ma ko bai da su yana da inda in yi ihu jama'a shi za su tara mashi amma kalli kaman sha'abi wanda bambancin shi da ɗahin rubuci kamar sama da ƙasa ne to amma shi za a danganta wannan abin a kan shi ina san inda riga ko fahimci wannan ku da kuke ba su masauki a masallatanku wa anna shuraihan alƙalin shiraihu wa masruƙan shi ba alƙalin shiraihu nan Ali ne fa yasa shi ba kun gano nan da kyau da kuma masruq duk ɗaliban shi ne wa murra kanu la yu'minuna ala kanu la yu'minuna ala du'aihi wai idan Ali yana cewa amin ba su cewa amin in yana addu'a ba sa cewa amin ko kuma idan sha'abi ya zo yana yin addu'a ba sa cewa amin ina fata mun gano wannan da kyau haka in Hussein na addu'a ba sa cewa ami. Kuma an gaya maka wannan zai ka ce, ka amma mutanen ba mutanen kirki ba ne, kun gano wannan da kyau ku? Allah madaukin sarki ya tsere mana imaninmu. Wa asnad al'attar ila ballol ila abi hanifa ƙala attar wani malamin shi'a ne ya ce wai bahlul ya gaya mai cewa abu hanifa ya ce da khaltu ala sha'abi wai ya shiga wajen sha'abi wa bai ne dehe shataranji wai a gaban shi yana ludu wai sai da sha'abi wai yana yin ludu yana karta kalirin wannan wai abu hanifa ya faɗa wallahi za ka ji abu hanifa ba za a je ko ina ba shi kuma za ka zo za ka ji sun ce abu hanifa ɗan giya ne kun gano wannan da kyau sannan ka ji imam malik shafi'i ahmad ɗan hambali me suka faɗi a kansu ba wanda suka rage sai da suka ci mutuncin shi yanzu sai zo su ce ku zo ku haɗa kai ku zo ba wani irin addini ne za a yi ana zagin waɗannan bayan Allah na ƙwarai wannan ya suna wannan addinin jama'a kun fahimci wannan da kyau ko Allah ya tsare mana imaninmu. Warawa abubakar al-kofi wai anna sha'abi kana la yuhawwinu alaihi an taquma sala wa huwa yal'abu bi shataranj wan nard wai shi sha'abi ko damuwa baya yana kartan shi ko yana lidan shi ko yana kwadan shi za a kira sallah ba zai tashi je yayi ba warwal fadl bin jan Allah jama'a aji zamanin tabi'ai wanda suka yi karatu a hannun sahabbai a ji wannan malamin da ke rayuwa a garinku malamin islamiyanku tsakaninku da Allah zai karta tsakaninku da Allah zai ludu zai je na sunuka wai kamar malam sha'abi suke faɗa wannan su suna faɗin maganin ko kunya ma ba sa ji kuma gano wannan da kyau ku ko kunya ba sa ji kuma abin da ya cutar da mutane ku waɗannan mutanen ba ma a san su ba shi ne ma babban abin haushin ba ma a san su ba ya kamata a ce duk lokacin da musulmi suka taso suna ƙanana tun a level na karatun islamiyya a karantar da su waɗannan mutanen da su san su za a zage su ya zo na fakawar jin ma imam mali yake yi bai san waye maluku sani na ilimi ba an zo an ce maka maluku ɗan karta ne ai sai ka yi an gane wannan da kyau ko Allah shi kyauta وروى الفضل بن سليمان عن النذر بن محارب أنه رأى الشعبي ويوانا متم ياغا شعبي يلعب بشطرنج ينا كرت ينا ينا واساد لدو فإذا مر عليه من يعرفه وإن ينعي in wani wanda ya san shi ya zo wucewa adakhala ra'asahu fi qatifatihi sai jabar guye rufa kanshi ya ba gano da ke ko annan mutane kalle su da Allah kalle su da Allah maganganu na yara ina fatan mun fahimci wannan da kyau wanda dan wiwi ne ko dan sigari in ya ga wani babban mutum da yake jin kunya shine zai boye haka ne wai malamin addini babban malami kaman al'allama ash-sha'abi tabi'i ko shike wannan abu wa minhum Khalid al-Khazza daga ciki akwai Khalid al-Khazza rawa anhu Abu Asim annail annahu awwala man wada al-ushur wa yana daga cikin wanda farko farkon wanda suka hana an san ushira warawa fuqaha'uhum mithlu hammad ibn zaid wa ghayrihi innahu lanara aliyan bi manzilati al-ijl alladhi ittakhadahu banu isra'il wai shi khalid al-khazza wai yana ganin ali daidai yake da dan maraƙin nan wanda yahudawa suka dauka suna bauta ma wai khalidun na khazza wai ya faɗi wannan magana don Allah jama'a kalli wannan waɗannan mutanen ne suka rage musulmi mala ce fa haza tilafun man akhadhu anhum amra amra dinihim mala ce wannan fa shine ikhtilafu irin matsaloli da aka samu akan waɗanda kuka anshi addininku a wajensu wa atamadu fil ihtijaji ala qawlihim kuka dogara da kafa hujja da maganganunsu wa qad zakara ulama'uhum anna amata man talaqa man ta'allaqa bihim ilmul hadith mubtadi'a kuma yace wai malaman ahlus sunna sun ce mafi yawancin waɗanda aka dogara da su wajen ilimin hadisi wai hadisan mu da muke ruwaito a cikin bukhari da muslim sauran tafe gaba ɗaya wai da shaidan malaman sunna wai duk in bid'a ne jama'a kallo wannan matsalar in shi a bake nan ina ce hazak tilafu wannan shi ne irin mutanen da akhadhu anhum amra dinihim wanda wai ahli sunna suke koyan addini a wajensu wa atamadu fil ihtijaji ala qawlihim kuma suka dogara suna kafa hujja da maganganunsu kalli irin abin da su da kansu suka faɗi sun faɗi wannan magana a cikin as-siratul mustaqim ila mustahiqqi taqdim juz'in shafi mujalladi na uku shafi na 244 zuwa 253 haka yabi yana lissafo malaman ahlus sunna yana cin mutuncinsu ƙarya iri-iri ƙarere iri-iri malai ce haza ma zakarahun na baɗi fi ta'ani ala immata ahlus sunna wannan shine magana da na baɗi ya faɗi wajen sukan malaman ahlus sunna wanne liminhum da kuma cin mutuncinsu wa ba'adu man zakarahu man qulun bi nafsihi min kitabil ida malam yace duk maganganun da aka kawo anan nassin maganan shi ne wasu maganganun an ɗauko su a cikin littafin al-idahi libin shazan littafin al-idah na ibn shazan ma ce ka duba shafi na 45 zuwa 47 duk maganganun anan suka faɗe su sai ka ji wai sun ce wai ba sa zagin malaman ahlus sunna gano wannan da kyau ko ji kasafin da kwanan na kwanan na yan shekarun na suka yi mashak albani kowa ya taso ko suna da abin da za su faɗi na batanci a kan shi sun tara mabiyan sun zaunar da su sun gama cin mutuncin malaman alu suna da sabai gaba daya sai zo su kira ku saboda sun raina koranku sai zo su su kuma sun yarda da ku shi yasa duk wanda ya san yana zagin wani malami da cin mutuncin wani malami da raina wani malami ya daina addinin musulmi babu wannan sai dai addinin yan shi'a ina fatan mun gane wannan kuma yan shi'a ne ke mutane irin wannan barbaran daga ran da kuka daina ganin malamanku da mutunci su suna ganin nasu da mutunci to za ku daina karɓar maganar malamanku to kuma nasu na karɓuwa sai a waye gari kun zama ‘yan oda kun rushe gaba ɗaya ba ku da addini ta fatan mun fahimci wannan da kyau ba za zo kai tsaye su gaya maka magana ba za su gaya ma aƙalla ta rago mutum goma kafin kai dan shi ne zai gaya ma wani ɗan ɗarika wani ɗan ɗarika ya gaya ma wani jabin ahalus sunna haka haka har maganar ta kawo wajenka ai ta shigar da shubohi iri iri iri iri iri iri shi sa lokacin da muka zo muna bayani akan izalatu shubuhat ba karamin tashi hankalin su yi ba saboda sun ga cewa shubuhohin da suka sa to za a kawar da su kenan shi yasa zamu zo ma da wani karatun mai suna fitna idan shubuha ba a kawar da ita ba har ta tasiri to wani irin fitina take haifarwa kun gano wannan da kyau ku za ku zo ku ji wannan da irin tsare musulmi imaninsu Mala ya ce, wa ya ƙolin ni'imatullahil jaza'iri fi kitabihi, barka ji shi kuma abin da yake faɗi. Littafin shi anwarun na'amaniya ko anwarun na'amaniya ta hata unwan, zulmatun halika fi bayani a hawali sufiya wannan wasib. Ya ce, Duhu mai kiɗimarwa dangane da bayanin halin sufaye da kuma masu zagin ahalal baiti. na wasif yanzu kuka sufaye da kuke ganin wai ‘yan shi'a naku ne kuna ralin maulidi tare to kun ji abin ba mutunci kun gano wannan da kyau ku abin nasu ba mutunci bar ku ci ilam ya ce ka sani anna hazal lisim wannan suna na sufanci wa huwa tasawuf kana musta'malan fi firqatin min al-hukama ana amfani da shi ne ga wasu mutane wanda ya kira da hukama za mu ji su azza'iriyina waɗanda suka kauce an tariqil haq daga hanya ta gaskiya thumma qad tu'mila ba'dahu fi jama'atin min az-zanadiqa to bayan nan kuma sai aka fara amfani da kalman ga wasu mutane daga cikin zindiƙai wa ba'adu bayan nan wa ba'da maji'il islam bayan da addinin musulunci ya zo istu'mila fi jama'atin min ahli al-khilaf sai aka yi amfani da kalman ga waɗanda suke ahalul khilaf in ka ji dan shiya ce ahalul khilaf ko ahalul sunna an gano wannan in kuna in yan shiya suna magana kana zuwa sai ka sun ce mukhalifi kun gano wannan da kyau ku ana cewa mukhalifi to maganar da ake a canza an shigo da wanda in aka yi aka faɗo wata magana asiri zai bayyana sa da irin waɗannan kalmomi da yawa da suke faɗi wani da kai mukhalifi ne ina ba ta mun gano wannan da kyau malai ce kalhassan albasari kama hassan albasari wa sufiyan thauri wa abihi shamil kofi wa nahawihim wa kada kano fi alkhilaf sun kasance suna kan dariƙoƙi na waɗanda suke ahalil khilaf ne ku sa alama daga kan maganin shi in Allah ya kai mu karatu na gaba anan zamu taso subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum